الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستحب تقديم سلطان an so gabatar da sarki في الإمامة a cikin limanci mana an zo za a taru za a yi sallah ba wai masallaci ne نعم wanda ke liman ratibi wannan ba a maganarsa نعم yanzu an taru ne za a yi sallah ga waɗannan ga waɗannan ga waɗannan har da sarki a ciki نعم to sarkin inda ya san hukunce hukuncen addini da sauransu نعم shi ya gabata a- shi ya kamata a gabatar da shi a limanci نعم ثم رب المنزل sannan ma'abocin masauki kamar gidan mutum ka zo نعم to ku da kuka zo gidan mai gidan shine mai masaukin ku نعم to idan sallah ya zo نعم shi ya cancanta inda ya ka- ya tara alan da zai limanci نعم za a yi sallah shi ya kamata a gabatar da ya shugabanci نعم ثم المستأجر ya kwaddamu alal maliki sannan mai haya a gidan gidanka ne amma ba kai kake zaune a gidan ba نعم wani ne yake haya a cikin نعم sai ka zo gidan ka kawo ziyara ne ko da yake kai ke mallakan gidan نعم to shi wanda yake haya gidan in ya cancanci ya limanci ya tara sharuɗan limanci نعم lokacin sallah ya zo shi ya kamata a gabatar akan mamallakin gidan يقدم akan gabatar da shi على المالك bisa mai mallakan gidan ثم الظاهر في الفقه to sannan mutumin da ya karu a cikin fikiyu mana duk kun fahimci addini نعم amma wani daga cikinmu ya fi fahimtar addini ya fi karatu نعم to shi kuma shi ake gabatarwa نعم ثم الظاهر في الحديث sai ya zama dukkansu kowa ya yi karatun fikiyu din نعم amma wani daga cikinsu ya karu a cikin sanin hadisi نعم ya fi sanin hadisi to sai a gabatar da shi akan wanda ya san fikiyu bai da hadisi din نعم ثم الظاهر في القراءة sannan wanda ya karu a cikin kira'a dukkan sun yi karatun qur'ani amma wani ya fi iya kira'a نعم sai a gabatar da wanda ya kira'a ne نعم ثم الظاهر في العبادة sannan kuma sai a duba wa ya fi yawan ibada نعم wanda ya karu a cikin ibada ثم المسن في الإسلام sannan duk in sun tara wannan sai a ga wa ya fi dadewa a musulunci mai shekaru a musulunci نعم ثم ذو النسب sannan a koma a ga wa ya fi dangantaka wanda dangantakan sai ya zama madaukaki نعم da wajen daukaka halaye kyawawa da daukakan himma نعم ثم جميل الخلق sannan a gabatar da mai kyakkyawan halitta نعم ثم حسن الخلق sannan ana son liman ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a ثم حسن اللباس sannan duk an daru za a ga to waye fi kyan- kyan tufafi نعم Mm.
ومن كان له حق في الترجيم wanda yake da haƙƙi a cikin gabatuwa kamar wanda aka ce a cikin limanci kamar mai gida ɗin da aka ce shi ya cancanta a gabatar نعم shi yake da haƙƙi ko ko mai haya a gidan نعم shine ya kawo mai- wannan ƙasa an daraja ta درجتها sai ya tawaya ga darajojin da ake so a ba liman نعم a wani darajanta كرب الدار sai ya kawo kwatanci kamar shi ne mai gidan نعم an ce in an zo in an zo wurin shi shi ya kamata ya limanci sai aka samu shi bawa ne نعم إن كان أبدا in ya kasance bawa وابن عتر ko ko mai gidan ne amma mace ce mace ko ba ta limanci أو غير عالم ko ko shi ne mai gidan amma ba malami ba ne مثلا misali فإنه يستحق له to wannan an so ga shi mai gidan nan wanda yake يستجيب من هو أعلم منه ya sa mai ya zama to ya sa na'ibi wanda ya fi shi sani نعم wallahu alamu Allah shi ne masani باب صلاة الجمعة babu wanda za a yi magana sallar juma'a وصلاة الجمعة فرض على الأعيان sallar juma'a farilla ne akan kowane mutum نعم ولها شروط وجوب tana da sharaɗan wajabci وأركان tana da rukunai وآداب tana da ladabin ba wato ladabi wanda ake yi kamin a yi ta وأعذار da hanzarori تبيح التخلف عنها wanda take halatta mutum jinkiri gaban ta ma'ana ta kallufa rashin zuwa نعم dole ne mutum ya zai juma'a amma akwai hanzarori wanda in ya samu mutum an halatta mashi ya saurara mai yin ba نعم فأما شروط وجوبها amma sharaɗan wajabcin juma'a فسبعة bakwai ne الإسلام farko dole mutum ya zama musulmi نعم والبلوغ da balaga wato karamin yaro bai zama wajibi a kansa ba نعم والعقل hankali ka gaban da mahaukaci kenan نعم والذكورية mazakunta mace ba dole ne a kanta ba والحرية ɗiya wuce ma'ana ɗa ba bawa ba نعم والإقامة da zaman gari in mutum yana halin tafiya نعم jimma ba wajibi a kansa ba ne an ɗauke masa amma ba a ce kare in ya ga jimma amma نعم والصحة da lafiya waɗannan sharuɗa نعم guda bakwai sai sun haɗu نعم وأما أركانها amma rukunan juma'a فخمسة guda biyar ne الأول na farko المسجد الذي يكون جامعا masallaci da yake zama a jami'i ma'ana masallaci da yake zama jami'i shi juma'a ba kamar sauran salla- salloli ba ne نعم a zahar da la'asar da magariba da isha ya halatta ka share wuri da kai da jama'a ka ca gaba a yi limancin ko a masallaci ko a farfajiyar ɗakinka ko a tsakar gidanka to juma'a bai ɗaukan wannan sai an samu masallaci wanda ya zama jami'i ake yin juma'a نعم الثاني na biyu الجماعة jama'a akwai iyakan jama'an da ake so sai sun kai zama juma'a وليس لهم حد amma a ce iyakansu kaza نعم ba su ba bai zama gare shi wajen maliki ba نعم بل لابد أن تكون جماعة sai dai ba makawa ta kasance jama'a ce تتقرى بهم قرية wanda alƙarya yake iya tabbata da su kaga a maganin larabawa نعم daga uku jam'i ne نعم hudu jam'i ne biyar jam'i ne shida jam'i ne har goma to ba za a idan kun yi sallah ko uku a wani sallah ba juma'a ba mutum uku kun yi jam'i نعم daga nan har goma jam'i ne نعم har sha ɗaya kun jam'i ne نعم to amma juma'a ba ta yiwuwa sai ya wuce ga adadin nan da zai gaya muka نعم lan ta kuna ورجح بعض أئمتنا sashin limaman mu yarin jaya أنها تجوز باثني عشر رجلا cewa ita juma'a tana halatta da mutum mazaje goma sha biyu نعم با- با- با- ما- بند ما- banda mata ba mu yawa باقين لسلامها wanda su mazajen nan goma sha biyu نعم za su wanzanta ma'ana ba za su bar wajen ba نعم suna nan wurin har zuwa sallamanta نعم in aka ya samu نعم to juma'a ya samu ma'ana da za a samu mutum goma sha ɗaya نعم a samu ƙaramin yaro نعم ban juma'a bai yi ba نعم ko ko a samu mutum goma sha ɗaya mace ta zama na sha biyu نعم juma'a bai yi ba to Mhm.
masu sun fara su sha biyu su wani abu ya sa suka watsa sai abin da ya saura bai kai sha biyu ba.
eh to ai an fa Na'am.
an fara ga sha biyu to idan suka ɗaya ya ragu a cikin juma'a ta lalace نعم. الثالث
na uku القربة الأولى hudu ban farko bayan sallan juma'a sai da hudu ba نعم ko yaya hudu ban kuma ba wani abu ne hudu ba ne wanda yake kamar salati annabi نعم a gode ma Allah a yi salatin annabi نعم a yi wa'azi ko ɗan yaya ne ko kalma biyu ingancin juma'a kenan نعم. وهي ركن على الصحيح ita rukuni ce yin hudu ba ɗin nan bisa ingantaccen magana نعم وكذلك الخطبة الثانية haka nan hudu ba na biyu hudu ba nan da ake ci ai so biyu ake ma'anan so biyu a lokaci ɗaya نعم idan an kira sallah نعم aka yi kabbara ka ce Allahu akbar نعم to za a yi eh, aka aka gama eh, kiran sallah kai nike so in ce to za a yi hudu ba a hudu ba nan an kai tsakiya liman zai zauna نعم to an samu hudu ba na farko kenan نعم sai ya miƙe ya kawo na biyu hudu ba na biyu kenan to shi ma na biyu nan wajibi ne bisa mashawarin mu bisa mashawarin magana ولا بد أن تكون بعد الزواج ta yi juma'a ba makawa نعم ba yin juma'a da safe ko da rana sai ta zamo bayan zawal kamar yadda ake sallar azhar din nan نعم وقبل الصلاة to kuma hudu ban akan yi ta ne kamin ayi sallah نعم ba wai bayan ayi sallah ake yi ba وليس في الخطبة حد عند مالك to iyaka ba shi a cikin huduba a wajen maliku ba wai wani abu ne ko tsawon huduba ko gajartan huduba babu a dai samu huduban kawai أيضا kuma ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة amma ba makawa huduban ta zamo daga abin da larabawa take ambatansa huduba shine mutane su yi tsaye a gaban limami liman ya tashi ya dogara sanda ya maganganu ana sauraron sa shine huduba to ya zamo haka نعم وتستحب الطهارة فيهما an so tsarki a cikin su ma'ana wato da huduban farkon da na biyun tsarki ba dole ne sai da alola ba نعم amma an so ya zamo da alola din da mutum na huduba alolansa ya karye ba zai bar huduban ba نعم zai ci gaba da huduban in ya sallah in ya gama huduban نعم sai ya ishara sai a jira shi je ya alola ya zo ya sallah ne نعم وفي وجود القيام لهما تردد to shi huduban nan an ce a ya tsaye نعم shi yin a tsaye a fuskanci jama'a wajibi ne نعم ko ko limamin yana cikin yi sai ya ji kafansa ya rauni zai yi faɗi نعم ko kuwa liman ya tso bai iya tafiya bai iya tsayawa ma kuma ba wanda ya cancanci ya maya masa نعم to ba ba ba ba- ba wajibi ba ne na'am Eh, ba wa- akwai taraddudin malamai wajibi ne a tsaya ko ba za a ma- bai zama wajibi ba na'am in ya kasa ya zauna a zaune ya yi din na'am الرابع na hudu الإمام liman ومن صفته أن يكون مما تجب عليه الجمعة yana daga sifan liman ya kasance daga wadda shi kansa juma'an ta waje ba kansa نعم كالسيادة من الصبي to don tsaro daga yaro ya ga maka a sharuɗan can ba banda karamin yaro sai balagagge to kaga karamin yaro komin karatunsa نعم ba zai zamo limamin juma'a ba نعم wal musafiri haka nan matafiye نعم وغيرهما da waninsu ممن لم تجب عليهم daga wanda juma'a da ta waje ba a kansu ba ويقال أن يكون المصلي بالجماعة an shar'anta mai sallah da jama'a nan ya kasance huwa khadimu shine mai huduba kada ce wani ya huduba wani ya limanci نعم shi mai huduba in ya gama liman ya gama huduba sai ya sako ya mutane limanci نعم. إلا لعذر يمنعه sai dai an samu hanzari da zai hane shi mana ya gama huduban kenan نعم sai lalura ya same shi ko na mura wanda ba zai iya tsayawa ba نعم ba zai to wannan kuma من مرض kamar rashin lafiya ya same shi أو جنون ko kuma kawai fa hauka ne auko masa a wannan lokacin أو نحو ذلك ko makamancin wancanan ka wannan kan to hudu ban ba za a canza ta ba نعم sai a gabatar da wani ya yi limanci ويجب انتظاره لعذر القريب sauraron limamin saboda hanzari makusanci ya waje ba ya gama hudu ban kenan نعم zai shiga ya yi sallah da mutane sai tusa ya same shi نعم ko ya tuna ai bai da alola نعم ko ko haɓo ya same shi نعم hanzari ne makusanci to dole a saurara masa نعم ya kawo mashi ruwan alola ya maza ya alola نعم wanda tsaya saboda hanzari makusanci ba mai nisa ba هذا أصحي misa mafi ingancin magana الخامس na biyar موضوع الاستيطان sh- wurin da ake zama ba na wurin da yake zaunannun mutane ne ake jimma
نعم بأي كما نقول zai kawo magana mm.
ولا تقام الجمعة ba a tsaye da jimma إلا في موضع sai dai cikin wuri يستودع da فيه ake zama a cikinsa kamar wurin tattaran mutane نعم.
zama a ce zango ne wannan mutane sun taru za su wuce نعم.
ko tashan mota ne haka an taru za a wuce ba mutane zaunannu a wurin نعم.
to ba a tsaye da jimma a ciki ويكون محلا ya kasance wuri ne na zama نعم. يمكن المطوى فيه wanda zaman zai yi fiye a cikinsa بلدا كان أو قرية gari ne babba ko alkarya ɗan ƙaramin wuri نعم وأما آداب الجمعة amma ladubban juma فثمانية guda takwas ne الأول na farko الغسل لها wanka don juma نعم وهو سنة عند ce الجمهور suna ne wajen taron malamai ومن شروطه akwai daga sharaɗin wankan juma أن يكون متصلا بالرواية ya kasance ya sadu da maraita ma'ana da a gama juma nan kana a ci wani abu نعم.
a kama hanya a tafi shine
فإن ابتدأ idan mutum ya yi wankan juma وابتدأ بغداء أو sai ya shagaltu ya gama wankan juma kenan sai aka kawo abinci sai ya ci نعم ko ya kwanta ya bacci أعاد الغسل على to المشروع wanka wanda yi da sunan juma'a to ya ɓaci alal mashuri bisa mashurin magana sai ya sake wani الثاني na biyu السواك to an so mutum zai je juma'a ya yi siwaki نعم الثالث na uku حلق الشعر aska gashi an so kamar don ranar juma'a mutum ya gyaran fuska نعم الرابع na hudu تقليم الأظافر yanke kumba الخامس na biyar تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة ya nisanci abin da arra'ihatu wari alkarihatu abin ki ya tawalladu yake haifuwa da gare shi kamar kan mutum ya ci tabannuwa نعم ko mutum ya ci albasa نعم ko ya sa wani abu dai mai wari ba a son zuwa juma'a da wari نعم السادس na shida التجمل بالثياب an الحسنة so mutum ya yi ado da kyawawa tufa ya zama yana da rigan juma'a ko bai da shi ya zama ya wanke نعم السابع na bakwai التطيب لها shafa turare don juma'a din الثامن na takwas المشي لها دون الركوب tafiya a ƙasa نعم lahadin juma'a din دون الركوب donar rukuni kuma bayan hawa wato tafiya a ƙasa in wurin kusa ne to نعم tafiya a ƙasa ya fi hawa kowane iri ko mota نعم إلا لعذر to sai dai akwai hanzari يمنعه من ذلك da zai hana shi daga wancaninka وأما الأعذار to wannan kenan kenan amma hanzarori wanda yake halatta jinkiri ga barin juma'a din yana daga wancanin ka ruwan sama mai tsanani kamar ana marka marka ko ina ya cika da ruwa da tabo mai yawa hanyar nan kamar hanyar ya lalace in an je kana a kafa ma za ka kafe ko motan kare kafe ko mashin to shi ma haka nan mai cutan dizam kamar kuturta ko komiya ko a jikinsa wannan in ya je zai cutar da jama'a shi ma ya samu hanzarin da ba zai ce juma'a ba rashin lafiya shi ma hanzari ne ko ko ba rashin lafiya ba kana jinya ana jinyan wani mutumi mutumin nan kuma ciwon ya kai matuka ba kuma wanda zai tsaya maka shi ma hanzari ne shine mutamrilu din nan shine yake fassarawa bi an yakuna ya kasance inda hu a gare shi ahadin mutum daya daga iyalinsa mara lafiya kamar mata ko ɗa da ɗayan iyaye guda biyu su ne aka ce in jinyarsu ya kai matuƙa to ka iya tsayawa baka je juma'a ba sannan wanda zai taimaka mashi ya ɗauki ɗawainiyan bai zamo gare shi ba kuma wannan sai ya buƙatu zuwa jinkiri saboda jinyarsa yana daga cikin hanzarin da yake hana mutum juma'a idan ɗaya ya halarci mutuwa daga makusantansa ma'ana dan uwa baya da lafiya ko yan ko ɗaya ko matan ko menene rashin lafiya ya ga kamar rai na son ya fita daga makusantansa ko yan uwansa shi ma ya halatta ya tsaya bai je juma'a ba maliku ya faɗa a cikin mutumin da aka ga alaman zai halaka ranar juma'a to ya halatta mutum ɗaya tsaya inda hu gare shi namiji daga yan uwansa ya ta duba a cikin sha'aninsa to babu laifi ga mutumin da ya tsaya bai ji juma'a ba a cikin wancaninsa yana daga cikin hanzarin da zai hana mutum zuwa juma'a da zai ji tsoro a kansa misa a kansa daga dukan azzalimi ya ɓoya ana ta neman shi za a zalunce shi sai ran juma'a kuma dole je juma'a to in ya fito da ya mai duka yana tsoron dukan azzalimi ko ko tsare shi ko karɓe dukiyansa kamar yadda a ce yan bashi sun tsara hanya za a kwace dukiyansa to wannan duka hanzari ne sai ya kwanta abinsa ba zai tafi ba haka nan matalauci da ji tsoron mai bin shi bashi tsare shi ka ci bashi ka rasa abin biya haka turo a kama mutum duk inda yake ba gan shi ba ya ɓoye wani wuri sai jimma ya zama dole ya tafi jimma to yana tsoron in ya fito jimma na za a yi ram da shi a kama shi to kuma baya da shi ne baya da shi ne to wannan shi ma ya halatta gare shi ya tsaya bai je jimma amma bisa mafi ingancin magana yana daga cikin abin da yake halatta jinkirin juma'a makahu wanda bai da jagora ba kuma zai iya kai kanshi masallaci ba shi ma hanzari ne amma da yana da ɗan jagora ko ya kasance wanda zai iya kai kansa ma'ana zai shirya zuwa juma'a ba tare da jagora ba to wannan jinkiri ga barin juma'a rashin zuwa juma'a mai halatta gare shi ba ya haramta tafiya ranar juma'a lokacin zawal lokacin juma'a na yi ka kama hanya ka yi tafiya haramun ne daga ranar juma'a bisa wadda juma'a ta waje ba kansa haka nan ya haramta a kansa alkalamu magana da nafila alali da maganan nan da tafiyan nan liman yana hudu ba lokacin ba a magana daidai ma'ana shin hudu ban farko ne ko cikin na biyu namiji ya zauna in ya shigo masallaci kar ya sallah sai dai in ya cuɗanya da nafila ma'ana yana cikin nafila ne sai liman ya shigo aka kira sallah bai gama ba to wannan babu karanci ya ci gaba da nafilan ya ƙarasa sannan ya zauna فيتم ذلك zai cika wancaninka ويحرم البيع والشراء- والشراء sai da sayarwa ya haramta عند الآذان الثاني yayin kiran sallah lokacin da ake kiran sallah na biyu نعم وال- واليفسه إن وقع to idan aka yi ciniki lokacin da ake juma'a za a bata shi in ya uku ويكره ترك العمل يوم الجمعة makaruhi ne barin aiki ranar juma'a don mun kar mu yi koyi da yahudu da nasara yahudu ranar su asabar nasara ranar su lahadi نعم to mu kuma ranar da allah ya bamu zaɓaɓɓen rana shine juma'a نعم to su yahudu suna girma ranar suna barin aiki nasara suna girma ranar suna barin aiki to mu a musulunci ranar juma'an da Allah ya bamu ita ce mai girman to ka bar zuwa aiki ko ka bar duk wani aiki ranar juma'a makaruhi ne نعم وتنقل الإمام قبل الخطبة nafilan liman gabanin hudu ba
وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول haka nan an ƙi ga wanda ya riga ya zauna نعم dama yana masallacin ne ya tashi ya yi nafila yayin kiran sallan farko نعم ويكره حضور الشابة an ƙi halartar ƙaramin yarinya wato budurwa نعم wadda ta mummuni imciya ta zo masallaci ka ta ɗau hankalin mutane ga juma- ga juma'a وكذلك السفر بعد الفجر haka nan tafiya ranar juma'a lamarin da wanda yanzu kan irin wannan ya kau نعم za ka iya hawa mota ka je wani gari mai nisa ma نعم lokacin juma'a bai ba bayan alfijiri نعم to da lokacin da yake akwai wayan juma'a an ka tashi za ka yi tafiya ko a kafa ne ko a menene نعم abin da dai zai kawo sharaɗin ka rasa juma'a makaruhi ne نعم amma yanzu kaga za ka iya tashi ma ka je nisan wuri نعم ko da kana juma'a ne dai ake shi ne ce an ke tafiya bayan alfijiri ranar juma'a wallahu alamu allah shi ne wasu